الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na masjidu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin na sunanu abi daud yau muna goma sha hudu ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya yi daidai da shekara ta miladiya 2025 2025 wannan shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin kitabu tahara kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال جيد wannan baitin ana jingina sai zuwa ga imamu ali bin bin abi talib radiyallahu anhu wasu kuma suna jingina su zuwa ga imamu shafi'i wai masu sukan musulunci ne suka ce kai ku kun ku ne na Allah amma kuma kun yi kowa talauci an gane ku wanda ma kuke cewa su ne wanda Allah baya su makiya Allah sun yi ku arziki sai musu wannan waken yake ce musu radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malun yace mun yarda da rabon da Allah ya ya bamu domin mu ya bamu ilimin addini su kuma ya ba su dukiya yace fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu yace domin ita dukiya nan da kadan za ta kare in busu mutu suka bar dukiya ba to duniyar ma za ta kare sai ce shi kuma ilimi yana tsayawa baya karewa hal abada amma wani ilimi yake nufi ilimi na addinin musulunci wannan me yake nunawa ashe daga cikin falar da Allah ya muna mu musulmai ilimi na addini sanin addini shi yasa a wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kare sallar asuba sai ya ga masallaci ya cika hiya da kowace rana tun kamin ya zo yana zuwa ya isko masallaci ya cika kishiyar sauran kwanakin da wasu sai an tada sallah suke zuwa bayan an kare sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ina tsammanin halan kun shi labarin Abu Ubaidillah ya zo da dukiya daga Bahrain sai suka ce eh haka ne ya manzo Allah shi ya samu kai sauri dan saboda kowa ya samu rabon shi sai manzo Allah ya ce abshuru ina muku bushara dukiyar ta zo amma dai ku sani mal faqra akhsha alaikum fi innama walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat liman kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum sai manzo Allah yace ina muku albishi lalle dukiya ta zo amma ku san da cewa ba talauci nake yi muku tsoro ba abinda nake yi muku tsoro shine a shinhida muku dukiya da arziki kamar yadda aka shin ma wanda su gabace kuma ana yahudawa da nasaru sai dukiyar nan ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su kinan anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna ashe dalilin rishin arzikin musulmai ko kuma a rishin kasancewar musulmai ba su suka yi kowa daudar duniya ba dan saboda ba haka Allah ke so ba dan Allah ya san idan yayi musulmai masu arziki to musulunci ma da wuya a yi sa to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya bar mu da tsaka-tsakiya wannan har yanzu yana nuna muna ashe ilimi ita ce daraja da kyauta mafi girma da Allah zai ma mutum shi yasa idan ka ruba alkur'ani babu inda Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi kudi ka nemi dukiya amma ya ce masa wa qur rabbi zidni ilma kace ya Allah ka ƙara mini ilimi wani ilimi shine ilimi na addini duk lokacin da ka samu kanka a ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa guda biyu na farko ya kasance kai mai ilimi ne ko kuma mai neman ilimi ko kuma a zama inda ake karatu na ilimi to kasan da Allah ya zaɓe ka ne domin mazu Allah yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah yake son sa da alkhairi yana sa sa neman ilimi na addini Allah ka dawo da mu akan tafarki na neman ilimi na addini idan ba kuma ta ba za mu tashi babun idza khafa al-junubul barda ayatayammam babu mai bayani akan idan mutum ya tashi da janaba an gane ko sai kuma yana tsoron in yi wanka da ruwan sanyi ya shimu ya yi rishin lahiya to shin zai iya yi taimama ma'ana dai mutum ne taimama ta janaba ta kama sa ma'ana wanka na dole ya kama sa amma sanyi yana tsoron yayi wanka da ruwa ya halatta yayi taimama shikenan shine ma'anan wannan babin malai ce haddathana ibn al-musanna akhbarana wahab ibn jarir akhbarana abi qala sami'tu yahya ibn ayyuba yuhaddithu an yazid ibn abi habib an imran ibn abi anas an abdurrahman ibn jubair al-misri an amr ibn al-as qala yace amr bin al-as sahabi manzo Allah yake cewa ihtalamtu fi lailatin barida nayi maholki a wani dare mai tsananin sanyi fi ghazwati zati salasib a wajen yakin zatu salasib ma'ana suna a wajen yaki da dare sai maholki yana nufin maholkin da ya sanya harmani ya hoto masa maholkin da in kayi shi dole sai kayi wanka ya ce kuma a cikin dare ne mai tsananin sanyi fa ashfaqtu in iktasaltu an ahlika sai na ji tsoron in na yi wanka in halaka don saboda tsananin sanyi fatayammamtu sai na yi taimama sun masallaitu bi ashabi asubha sai na sallatar ma mutane na sallar asuba domin shi ne jagora kuma shi ma mutane sallah da taimama fa zakaru zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo sai suka ambata ma manzon Allah haka don su busu yadda ba da abun da yayi sun masa biyayya ne don dan shi shugaba ne bayan an dawo sai aka gaya manzon Allah ya ga abin da ya faru faƙala sai ya ce manzon Allah ya ce ya amru ya kai amr sallaita bi ashabika wa anta junubun ka yi ma mutanenka sallah ka sha mutanenka sallah alhali kana da janaba baka yi wanka ba fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ikhtisali sai na ba manzo Allah labarin abin da ya hana ni yin wanka wa qultu sai kuma nace inni sami'tu Allah yaqulu kuma lallai ni naji Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku inna Allah kana bikum rahima domin lallai Allah game da ku mai jin kai ne dalilin wannan ayar ne yasa na yi wanka don tsoron kada in ni wanka da ruwan sanyi in halaka فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yayi dariya walam yaqul shay'an bai ce komai ba an gane da ke ko kenan ya gaskatar da abin da ya ko wanda sai zaman to kenan sunna ce takririya din manzo Allah bai ce ba kai daidai bai ce kai a suke cewa as-sukutu alamatur rida an gane da ke ko in ka ji an yi wani abu sai mutun yayi shiru bai ce komai ba to alama ce ta yami ta ya yarda domin da a ce laihini da manzo Allah bai yi shiru ba قال أبو داود أبو داود يتي عبد الرحمن بن جبير المصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نفير yana bayanin an yi kuskure da aka ce mai ke da suna wajen sunan abdurrahman bin jubair shi ne ke cewa huwa ibn jubair bin nufair jayid a takaice wannan hadisin ya nuna halaccin idan wanka ya kama ka kuma a lokacin sanyi kana tsoron ka yi wanka da ruwan sanyi to ya halatta ka yi taimama shi kenan amma idan sahiya ta waye ka samu ruwan zahi dole sai ka yi mi dole sai ka zazu hawan nan ruwan wannan ayar da sahabi ya kawo ya buga dalili da ita wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima tana shiga a dukkanin abun da mutum zai yi kuma ya san da dalilin yin sa yana iya halaka duk abun da in za ka yi kasan in kai kana iya halaka to haramun ne ka yi shi ko da ko wannan abun mene ne ibada ne an gane da kyau ko yanzu misali mutum ne ya san da ya tabbata da likita ya tabbatar masa da in yayi azumi sai ya mi sai ya mutu an gane ko kuma likita fiqa domin al-akhbaru ad-diniyyati la tuqbalu illa min muslimin adlin sai likita musulmi adali wanda ya san darajar azumi ya rubuta maka takarda ce tabbas in kai azumi mutuwa za ka yi an gaye da kyau ko to haramun ne ka yi mi ka yi wannan azumi domin kun ga shi ma wannan sahabin gashi wanka na sunna wanda yake shi ma ibada ne dalilin tsoron kai ya mutu yami ya ƙi yin wankan bayan wannan misali wanda za su shan taba wanda kowa ya san da cewa shan taba yana jawo halaka shan giya bayan sa su shi ma yana jawo halaka da abin da ya kama da haka malik ya cewa haddasana muhammad ibn salamat al-muradi akhbarana ibn wahb an ibn lahi'a wa amr ibn al-harith عن يزيد بن أبي حبيب عن إمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن الجبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن أن عمرو بن العاص كان على سرية عمرو بن العاص يا كسنجينا جاغوران تروة سرية رندون الدبا منزون الله أتكي وذكر الحديث نحوه سيا أنبتي مكة من جوانا حديث قال فغسل مغابنه sai ya wanke magabin kinsa abinda ake cewa magabin su ne mawadi'ul wasakhi fil jismi shine wuraren da dauda ke taruwa a jiki su ne magabin sai ya wanke wuraren da dauda ke taruwa a jiki ku bani misali wuraren dauda ke taruwa hamatta ko lallakuwa to sai ya wanke misali irin su lallakuwa an gane ko da ina kuma da wuya ko yawwa duk da inda mafi yawanci wuri yake tamukewa zaka ga dauda na taruwa to sai ya wanke wuraren nan dan saboda ya mike da suna ya rage dauda sai ya wanke su su kadai wa tawadda ayi arwalla wudu'ahu lis-salati irin arwallar sallah thumma salla bihim sai ya musu sallah fa zakara nahwahu sai ya ambaci makamancin wannan hadisin wa lam yadhkur at-tayammum amma shi a wannan riwayar bai ambaci cewa ba yayi taimama قال أبو داود أبو داود ورويت هذه القصة عن الأوزائي عن حسان بن عطية قال فيه ياتي أتكي فتيمم سيه تيمما كنا رواية ما في إنغانتي شيني تيمما يي أنغاني da kyau ko wannan yake nunawa ashe wanka indai har wanka ya kama ka baka iya yin wankan to ko da kana iya arwalla ba za ka yi arwalla ba sai dai ka yi mi sai dai ka yi taimama domin badalkin wanka shine attayammu kamar yadda badalkin alwudu shine mi shine attayammu wannan shine kenan malai ce babun wannan duka yana namuna sauki na musulunci idza idza daqa al-amru tasa'a wa idza tasa'a daqa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk lokacin da mutum ya shiga tsanani sai musulunci zo yalwata masa dama yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra babun fil majruh yatayammam babu mai bayani game da wanda ya ji ciwo har zai iya yin taimama ma'ana mutum ne ya samu jin ciwo ta yanda baya iya yin arwalla da ruwa har ya halatta shi ma ya taimama ko bai halatta ba malici haddasana musa ibn abdurrahman al-antaki haddasana muhammad ibn salama an zubair bin khuraiq an ata'in an jabir qala kharajna fi safarin mun hita a wani balaguro فأصاب رجلا منا حجر sai wani mutum daga cikin mu dutsi ya faɗo masa fashajjahu fi ra'sihi sai ya hoshe masa kai summa ihtalama bayan wannan kuma sai me yake da suna yayi maholki wannan shi ake cewa an faɗo daga ice an zarce cikin rijiya an gane da jago wannan shine kai ya hoshe kuma ga maholki yayi in an yi mafarki kuma sai an yi wanka kuma cikin lokaci ne mai tsananin sanyi ya ce fasa'ala ashabahu sai ya tambayi abokansa faƙala sai ce hal ta ji duna li ruksatan fitayenmun kun ga halin da nake har akwai wani sauƙi na in yi taimama ba sai na yi wanka ba faƙalu suka ce ma na ji laka ruksatan babu wani sauƙi da muka samu maka mu dai ba mu san wani sauƙi ba wa an ta takdiru alal ma'i alhali kai kana iya wanka da ruwa faktasala sai ya wanka famata sai ya mutu dalilin fatawarsu falamma qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka zo a wajen manzon Allah ukhbira bidhalika an bashi labarin haka faqala sai yace qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ya tsine musu albarka ala sa'alu izlam ya'lamu mi yasa bu su tambaya ba lokacin da ba su sani ba fa inna ma shifa'ul ayyi ay aljahl domin warakar jahilci as-su'alu shine tambaya innama kana yakfihi an yatayammama ay ya ishe shi yayi tayammama wa ya'sira sai ya shafa ma'ana wurin da yake da ciwo sai ya shafa aw ya asiba ko kuma ya kulle wurin in yazo sai ya shafa mishi ruwa shakka Musa Musa ne ya shakka akan wa ya asiru ne yace ko kuma ya asibu yace ala jurhihi kenan sai ya shafa akan jimuwarsa ko ya dame akan jimuwarsa khirqatan wani kyalle thumma yamsahu alaiha sai ya shafa akan ta wa yaghsila sa'ira jasadihi sai ya wanke sauran jikin nasa mu yi da wannan riwayar sai mu yi bayanin yadda abin ya kasance حدثنا نصر بن عاصم الأنتاكي حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي أنه بلغه أن أطاء ابن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس ياجي عبد الله بن عباس ناتيوا أصاب رجلا جرح في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya ji ciwo a zamanin ma'aikin Allah sun mahtalama sai ya maholki fa umira bil irtisali sai aka umurce shi da yayi wanka فاغتسل فمات سيه سي وانكا يموت فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سي لباري اسكو من الله فقال سيتي قتلوه سن كشيشي قتلهم الله الله يزيني موسى البركة ألم يكن شفاء العي السؤال شن باوركر جاهل تي إتتي تنبايا با yanda wannan yake hadisan suke shine duk da wasu malamai suna ganin hadisi ne da'ifi amma dai da yawa daga cikin malamai sun inganta shi a matsayi sun kashi a matsayi na hasan ana a wajen yaƙi ne yaƙin da ba tare da manzo Allah aka je ba to a cikin yaƙin sai wani mutum dutse ya faɗo masa ya hoshe masa kai ana nan kuma sai ya maholki ma'ana wanka ya kama sa wanka na janaba da sahiya ta waye an tashi cikin sanyi sai ce musu to kun ga halin da nake wanka ya kama ni shin ban iya yin taimama don saboda in nayi wanka kada in jimu suka ce a'a ai dole sai kai sai kai wannan wankan yana yin wankan kuma sai ya mutu don saboda tsananin sanyi kuma da wannan jimor da ke gare sa bayan sun dawo an ba manzo Allah labari sai manzo Allah ya hushi zuciyarsa ta bace don saboda fatawar da suka bada akan jahilci manzo Allah ya ce Allah ya ɗaya musu albarka sun kashe shi ma'ana sun ba shi fatawar abinda yake ba daidai ba wannan yake nuna hatsari na mi hatsari na fatawa mutum ya tambaye ka abu baka sani ba kuma ka bashi mi ka bashi amsa akan kuskure sai manzo Allah ya ce shin ba tambaya ita ce warakar jahilci ba faɗin Allah maɗaukakin sarki fas'alu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba ku tambayi me ku tambayi wanda suka sani wani wani malami yake cewa in kana lil jahli fi ahwalina ilalun fal ilmu kat tibbi yashfi tilkumul ilala yace in dai har tabbas jahilci cuta ce a cikin al'umma to ilimi shine maganin wannan cutar an gane da kyau ko daga cikin hanyoyi kuma na neman ilimi shine mi shine tambaya hausa ke cewa tambaya mabudin ilimi a takaice wannan hadisi yana karantar da mu ban tsoro game da yin al'amari da yin al'amari na addini da jahilci ko ba da fatawa da jahilci yana kwadaitar da mu akan tambaya domin tambaya ita ce hanya ta sani tambaya ita ce magani na jahilci mabudin ilimi a takaice kuma yana nuna ya halatta wanda baya iya shafa ma jikinsa ruwa wanda yake da ciwo ga jikinsa ya halatta wajen arwalla inda yake masa ciwon nan maimakon ya wanke sai ya mi sai ya shafa an gane da kyau ko kawar kace ka ji ciwo aka yi mata bandeji kuma ba a sa ruwa to idan ka zo sai ka wanke ko ina in ka kawo a wajen kafa sai ka sa ruwa ka mi sai ka sa ruwa ka shafa an gane da kyau ko wannan shine kenan idan kuma ya kasance a rolan ba ce gaba ɗai ba ka iyawa don rishin lahiya a wannan lokacin kuma sai ka yi mi sai ka yi taimama shi kenan wannan shi ne kenan maliki cewa ma babun filmutayammimi ya ci dulma'a babu mai bayani game da mai taimama da zai samu ruwa ba da ma yi salli filwakti bayan ya sallah a lokaci mutum ne babu ruwa sai ya yi taimama ya sallame sallah kenan sai aka ce ai ga ruwa sun zo to yanzu dole sai yayi arwalla ya sake wannan sallar ko kuma a'a sallar da yayi da taimama ta wadatar shine ma'anar wannan babin mali ce haddathana muhammad ibn ishaqa المسيبي أخبرنا عبد عطاء بن يسار عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر وسمتاني قدابي سنهت أوجن بلاغرو فحضرت الصلاة سيلوكة سليي وليس معهما ماء كما تارد سوبا رواه fatayammama sa'idan tayyiba sai suka nuhaci ƙasa mai kyau suka yi taimama fa sallaya suka yi salla thumma wajada al-ma'a fil waqti bayan sun ƙare salla kuma sai suka samu ruwa fa a'ada ahaduhum as-salata wal wudu'a sai ɗaya daga cikin su ya sake arwalla ya sake salla walam yu'id al-akhar shi kuma gudan bai sake salla ba yace a tunda na riga na yi salla ai shikenan ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka zo wajen manzon Allah fa zakara zalika lahu sai suka ambata masa haka fa qala lil ladhi lam yu'id sai manzon Allah ya ce ma wanda shi bai sake yin sallar ba bayan an samu ruwa asabta sunnata kai daidai da sunna wa ajza'atika salatuka sallar ka kuma ta isar maka waccan da kai da taimama wa qala lil ladhi tawadda wa a'ada sai ya ce ma wanda ya arwalla ya sake sallah lakal ajru marrataini kana da lada guda biyu za mu gani mu kare hadisin sai mu kara bayani akai qala abu daud abu daud ya ce wa ghayru ibn nafi'in yarwihi anil layth wani wanda ba wasu wanda ba ibn nafi' ba suna rawaito wannan hadisin daga al-layth an amira tabni abi najiya an bakr ibn sawada an ata ibn yasarin an nabi sallallahu alaihi wasallam قال أبو داود وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث أنبطن أبو سعيد الخدري أولنا حديث ليس بمحفوظ باهك يكيبا وهو مرسل حديث مرسل حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن لهيئة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن أبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce lallai wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah bi ma'ana sai ya ambaci ma'anar hadisin wannan hadisin kenan mutum biyu ne suke a cikin balaguro sai suka rasa ruwa da suka rasa ruwa sai suka yi taimama wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba suka yi aiki da wannan aya kuna a balaguro ba ku samu ruwa ba to sai ku yi taimama sun kare taimama kenan sun yi sallah sun sallame sai ga ruwa sun samu an kawo musu ruwa yanzu sai gudan ya sake arwalla ya ce to kai ma kai arwalla mu yi sallah ya ce a'a tunda na riga na yi sallah kuma wata sallah zan yi sallah guda Allah ya ce ai azhar ce muka yi azhar guda Allah ya ce ai ba dabi ba ya ce to ai wacce da ta yawa muka ya ce a'a ni dai na yi shi kenan shi kuma ya ce a ni kuma ban natsu ba sai na sake sallah yayi arwalla ya sake sallah bayan an dawo suka ba manzo Allah labari sai manzo Allah ya ce kai da baka sake sallar ba ka yi daidai da sunna wannan ita ce sunna sallar da kai waccan ta isar maka kai kuma da ka sake wata sallah to kana lada biyu an gane da kyau ku ladar sallah ta farko da ta me da ta biyu to ku gaya mini yanzu daga cikin su wanne ne yahi a fage na ilimi ana bayani wa za a yabo na farko ko na biyu na farko an gane da kyau ko domin shi ne manzo Allah yake asabta sunna ka samu sunna samun sunna kawai ya ishe ka daraja an gane da kyau ko wannan shine kenan domin da manzo Allah ya nuna na biyun yahi to da kullun sai mutum haka zai ko kenan shi sa yake wancan kai kayi sunna kenan a takaice dai in kai taimama daga baya ka samu ruwa wannan taimamar da kai kai sallah ta wadatar maka an gane da kyau ko wannan shine kenan domin albadulu lahu hukmul mubdali minhu maimako yana da hukuncin wanda dalilinsa in babu sa ake yi ma'ana taimama duk abin da ya halatta kai da arwalla to haka ita ma taimama ya halatta kai mi kai da ita kamar yadda ya halatta in kana da arwalla ka dauki qur'ani ya halatta in kana da taimama ka dauki mi ka dauki qur'ani kamar yadda in kana da arwalla ya halatta kai sallah ko adadi nawa kake so haka ita ma taimama in kana da ita ya halatta kai salloli guda biyar na ini amma a fiƙihun malikiya ba haka bane ba a sallah biyu da taimama nawa da taimama guda wannan kuskure ne ba su dalili akan haka an gane da ke ko albadlu lahu hukmul mubdal minhu jayyid wannan shine kenan to sai mu zo ga wata matsala shine a mutum ne yanzu abubuwan da suke lalata arwalla su suke lalata taimama an gane da kyau ko sai karin abu guda wa zai gaya mana wannan abun duk abin da ke lalata arwalla shi ke lalata mai taimama kashi hutsari tusa kwana su ke lalata arwalla haka ita ma taimama to akwai wani abu guda wanda shi taimama kawai ya shawa na'am samun ruwa haka ne jazakumullahu khairan da an samu ruwa shikenan taimama ta ware an gane da kyau ko da ruwa sun zo shikenan taimama ta dama dan me yasa aka ce ke taimama dan babu ruwa kenan an samu ruwa shikenan wannan shine kenan na'am malai ce babun fil ghusli yawmal jumu'ati babin ya bayani game da wanka ranar jumu'a wajibi ne ko kuma in kaga dama ne kai مالك حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا معاوية عن يحيى أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب أبو هريرة يا باش لاباري أكن جوا عمر بن الخطاب بين هو يخطب يوم الجمعة هكذا ينا هدو بارن جمعة إذ دخل رجل سيكوت أمواني متن يشغو فقال عمر sai umar ya ce a tahtabisuna anis sala shin kuna zuwa latti a wajen sallah shine ma'ana a tahtasibu a tahtabisuna anis sala kuna barin wani abu ya hana ku zuwa sallar juma'a da wuri har liman ya fara hudu ba ku iso ba kun ga su ganin suke wannan menene ganin suke yin haka menene laihi ne ko jayyid fa qala ar-rajulu mu kuma nan ne in ba an ji wani ma sai ya ji an fara aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum sanan sai su rugo da gudu in irin hudubar mutanen da ce mutanen hatta har yanzu da mutanen kawai ita ce suke yi da wani ya ji an fara ayyuhan nas ayyuhan nas sai ce kai an fara ayyuhan nas ku rugo da gudu an kusa ƙara hudu ba an gaya da kyau ko wannan ta kalidanci ne na na mai kirsuna na hudubobin hudubobin Usman dan Fodiyo wanda kuskure ne a lazumci hudu ba guda domin ita hudu ba ana yin ta ne da zamanin da ake ciki ana zamanin yanayin ruwa zamanin yanayin yunwa sai a yi azumi a yi wa'azi a yi hutuba akan sadaka zamanin azumi a yi hutuba akan mi akan azumi zamanin sanyi a yi hutuba akan taimawa misali da abin da ya kama da haka to amma an ce hutuba guda za a lazumta ga babu ma'ana babu hikima ta sallar ta hutuba faqala ar-rajulu sai mutumin yace ma huwa illa an sami'tu nida'a fatawadda'tu ai na shi an yi kiran sallah ne shine sai na gaugawa na yi arwalla kawai ban tsaya yin wanka ba ina tsoro in na tsaya yin wanka lokaci ya wuce fa qala umar sai umar yace wal wudu'u aidan kuma masallaci ma da ka zo arwalla ce kai baka yi wanka ba an gane ko kinan lahibi ko ya zo retar ya zo latti sannan kun bai mi ba bai wanka ba umar yace kuma wannan shine kenan sai ya ce a walam tasma'u rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu ba ku ji manzo Allah yana cewa ba idan ata ahadukumul jumu'ata falyaktasil idan mutum zai zo masallaci falyaktasil umurni ne ko wal amru yaqtadi al wujub ya ce ku yi wanka kuma kai sai sai Umar ya nuna mishi wanka menene dole ne to mu je akan haka حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان كان جمعة دولني قدك بالغي شين محتلم أنقانيكو أي الذي بلغ حد حد الاحتلام وان يفار ما هولكي كنا وان كان جمعة دولني قدك بالغي kidan kai tsaye wannan hadisin shi ma nuna me ya nuna wajibci حدثنا يزيد بن خالد الرملي أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى حفصة تشي دقى منظر الله ياتي على كل محتلم رواح الجمعة يا زمدولي دكا نمبالغي ya yi sabuko zuwa juma'a an gane da kyau ko wa ala kulli man raha ila al-jumu'ati al-ghuslu kuma ya zama dole ga dukkanin wanda zai sabko zuwa juma'a ya yi wanka qala abu daud abu daud yace idza tasala ar-rajulu ba'da tulu'il fajr ajza'ahu idan mutun yayi wanka ranar juma'a bayan rana ta hoto bayan alfijiri ya keto ya isar masa daga wankan juma'a wa in ajnaba ko da yayi janaba me take nuhi da a ce ka tashi da asuba bayan alfijiri ya keto sai ka yi wanka da niyyar wankan juma'a ne ta ce wannan wankan ya wadatar maka ba dole ba da rana in za ka ji juma'a sai ka yi me sai ka yi wani sabon juma'a domin innamal a'malu bin niyyat ta ce koda ko janaba ta idan janaba ta kama kake na wanka ya me wanka ya lalace to amma anan tunda zaka zaka yi wani sabon wanka kana iya kai niyya biyu an gane da kyau ko niyyar wankan janaba da kuma wankan me wankan juma'a in kuma dai niyyar wankan janaba kai kawai ya isa wancan da kai da asuba ya wadatar maka a takaice kun ga har yanzu wannan hadisan me suke nuna ba wankan juma'a menene duwajibi ne to mu je حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حاء حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال سنتي حدثنا محمد بن سلمة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد يتي وهذا حديث محمد بن سلمة وانا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أبو داود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة da, da, da Abdulaziz a hadisinsu daga Abu Salama bin, Abdil, bin Abdulrahman wa Abi Umama bin Sahal an Abi Sa'id al-Khudri dukkanin waɗannan mutanen da aka kwararo sun rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri wa Abi Huraira da kuma Abu Huraira qala wannan sahaban guda biyu sun ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man iktasala yawmal jumu'ati duk wanda ya wanka a ranar jumu'a wa labisa min ahsani thiyabihi yasa daga cikin mafi kyawun kayansa shine min ahsani thiyabihi wa massa min tibin ya shaho turare in kana indahu in yana da turaren bayan yayi wannan summa atal jumu'ata sai ya zo jumu'a falam yatakhatta a'naqan nas bai rika tsallaka wuyoyin mutane ba dan ya samu sahun gaba ko dan ya samu wani wuri an gane ko falam yata summa salla ma kutiba ma kataba Allahu lahu sannan sai sallan nafila abinda Allah ya kaddara masa ma'ana yi sallan nafila da ya shigo thumma ansata idza kharaja imamuhu sannan yayi shiru lokacin da liman ya hoto hatta yafruga min salatihi har sai da ya kare sallar sa bai surutu ba bai dumi ba kanat kaffaratan lima bainaha wannan aikin da yayi zai kasance kankarar zunubi lima bainaha ga abin da yake tsakanin wannan jumu'ar wa baina jumu'atihi allati qablaha da tsakanin jumu'ar shi wadda ta wuce qala wa yaqulu abu huraira abu huraira yana cewa wa ziyadatu thalathati ayyamin za a ma ƙara masa kankaran zunubi na kwana uku na nan gaba wa yaqulu kuma yana cewa innal hasanata bi ashri amsalha lallai ita lada guda ana linka ta linki guda goma qala abu daud wa hadithu muhammad ibn salama atam hadisin Muhammad bin Salama shi ya hicika wa lam yadhkur Hammadun kalama Abi Huraira amma shi Hammad bai ambato maganar Abu Huraira ba ta wannan ƙarin na kwana uku wannan hadisin abin da yake nunawa Jumu'a zuwa Jumu'a kankarar zunubi ce ga musulmi amma wanda ya lazimci wannan ladabin na zuwa Jumu'a daga cikin ladabin shine yin wanka bayan yin wanka ka sa kaya mafi kyawu daga cikin kayanka ba a ce dole sai kaya sabi ba aka ce kaya mafi yawa kenan wannan yake nuna ana son kawa da ado in za a zo mi in za a zo juma'a an gane da kyau ko akwai wanda da, da kayan shi na na me yake da suna na hirde ko kuma da kayan shi na garage mun san babu wanda yake yan garage dauda ko to da kayan shi na garage zai zuwa masallaci kuma masallacin juma'a kun ga wannan rishin ladabi ne Allah yake cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin idan za ku zo masallaci ku riƙi ƙawarku me ma'anan ku riƙi ƙawarku ku rihe sutur ku rihe al'aura ku da sutura mai kyau idan an ce masallaci ɗakin Allah ne kenan da kyau a ce an zo a cikin sa da ladabi shi yasa yana ɗaya daga cikin hukunce hukuncen masallaci in kana in ka san kana da wari kayanka suna da wari ko bakin ka na wari ma an hana ka zo a cikin me ka zo a cikin masallaci cikin mutane kai sallah manzo Allah ya ce man akala thuma awil kurrasa awil basal fala yaqrabanna masajidana duk wanda ya ci albasa ko tahornuwa lokacin bakinsa na warin waɗannan abubuwan kada ya zo masallaci sai manzo Allah ya ce fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam idan kace to ai na zo masallaci ban bude baki sannu sannu zan yi magana dan kan mutane su ji wari sai manzo Allah ya ce to mala'iku su ma suna cutuwa da abin da me da abin da adam ke cutuwa da su qiyasan ala sum qiyasi akan tahornuwa da albasa da aka hana malamai suka ce kenan ko warin taba in kana da bakin ka na warin taba bai halatta ka zo cikin mutane kai mi ba kai sallah ko da ka ce mutane ai ba za su ji warin ba to mala'iku su za su yi manzo Allah ya ce ko mala'iku suna cutuwa da abin da me me yake da suna mutane suke cutuwa da shi a takaice dai yana nuna ana son tsafta lokacin da za a zo masallaci kuma musamman ma sallah ta me sallah ta juma'a ashe ba za ka samu wannan fallar ba sai kayi haka bayan kayi tsafta kuma ka ci ado zakkuwar sai kayi kokari baka cutar da kowa ba ta hanyar mi tsallaka mutane akan ka wuce gaba ko abin da ya kama da haka in ba wanda yake ba akwai wata maslaha ta masallaci da tare da shi misali ladan ya zo latti kuma sahu kuma gaba yake tunda shi ke tada sallah kenan yana bukatan dole sai ya tsallaka mutane ko kuma limami wanda shi ke bada sallah ko kuma wanda shine maimakon liman wanda da a ce liman babu shi nan liman bai zo ba ko kuma liman yayi kuskure ko wata matsala ta faru shi zai wuce gaba to irin wannan kun ga su duka ya halatta ko da sun zo latti su tsallaka dan su samu inda ya dace dan saboda wannan maslaha ta mi maslaha ta sallah da abin da ya kama da haka a takaice dai wannan yana karantar da mu tsafta kamin zuwa sallar juma'a malai ce haddasa muhammad ibn salama al-muradi wannan bafkin nan babu ta malam muhammad ya akwai ta kawo yace حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن أمر بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكي ربن عبد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن أمر بن عن أمر بن سليم الزرقي الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله ياتي الغسل يوم الجمعة على كل محتلم yin wankan zuwa juma'a yana akan kowanne baligi wasiwaku da yin asuwaki goge baki kamin zuwa wa ya masu tibi kuma ya sha turare ma kuddira lahu wanda aka kaddara masa ba'ana wanda ya samu illa anna bukairan lam yadhkur abdurrahman sai dai shi bukair a cikin sanadin bai ambato abdurrahman ba wa kala fi tibi kuma a riwayarsa ya ce game da mai yake da suna a tib ya ce walau min tibil mar'a ko da ko a ce turaren mata ne ya samu ya sanya an gane da kyau ko wannan hadisin yana ƙara ƙarfafa a ce ana so kamin a zo sallar juma'a a sami a sa turare sa turare ranar juma'a yana ɗaya daga cikin sunnoni ku ji a wannan ruwayar ma manzon Allah ya ce ko da baka da turare sai turaren matarka sai turaren mata to ka sanya kun san tun a lokacin manzon Allah ma turaren maza da na mata ba ɗai bane turaren mata shi baya da ƙanshi sai in ka zo kusa da ita ne zaka ji me zaka ji ƙanshin sa na maza su ne ko da suna me da suna a titi ne za su biya ana jin ƙamshin an rawaito daga cikin tarihin Abdullahi bin Abbas shi kun san mutum ne ɗawi su sarkin ado a cikin sahabbai in kana buɗar ɗawi su sarkin ado to shi ne wa shi ne abdullahi bin abbas in zai wucewa a anguwa mata daga cikin gida wannan tarjama ta zo a cikin sheru alamun nubala da ana ba da labarin shi an gane da kyau ko kakka ce kanzon korege ne in zai wucewa a anguwa da mata sun ji kanshi su ce kai yanzu haka dan abdullahi ne zai wucewa ku zo mu leko mu ga wani irin shiri yayi da da ta gina suke lokowa su ga wani irin shiri abdullahi yayi an gane da kyau ko dan saboda kamshin turaren nashi da an jiya an sani dan saboda karhin sa kuma lekowa da suke dan su ga aron da yayi ne ashe wannan kalubale ne ga maza ko in ba kuma matan ku ado to za su ta kunna fina-finai suna kalle matan mutane wannan shine kenan a takaice wannan sai nuna ana son turare kuma wannan ya nuna turaren mata a shi ba a so ya kasance da kanshi ya zo a hadisi mai ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyu mamra'atin ista'tarat thumma marrat ala qaumin liyajidu min rihiha fa hiya zaniya manzo Allah yake cewa duk matar da ta sa turare mai tsananin kanshi ta biya a wajen mutane dan su ji kanshin turaren to za a rubuta mata zunubin mazinaciya kamar sun yi zina da ita subhanallah wannan yake nuna munin mace ta sa turare yanzu kuma abin da ya mahi shahara yanzu mu sai aka zama to contract turare mai tsananin kanshi shine nawa shine na mata to kun ga wannan sharri ne wannan an ɗauko wannan ɗabi'ar ce daga turawa idan yana da kyau mata su su guji wannan ki bari dan lahirar ki ko da kina so ba a hana ki sa turare ba amma ki nemi maran kamshi wanda sai wadda ta zo kusa da ke in kina so ki sa mai bala'in kanshi samu mijinki a cikin gida babu lahi in mai abin gane majina ta sha mishi kai kun sa akwai wanda shi turare mai karfi baya mishi wannan shine na'am مالك توا حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حبي جرجرائي حبي جرجرائي حبي حدثنا ابن المبارك عن الأوزائي حدثني حسان بن عطية حدثني أبو الأشأث الصنعاني حدثني أوس بن أوس الثقفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول man ghassala yawmal jumu'ati waghtasala duk wanda ya wanka a ranar juma'a waghtasala wanka da kyau ta'kidi ne anan taukidi ne kenan duk wanda ya wanka a ranar juma'a wanka da kyau summa bakkara wa btakara sannan yayi sabko me yayi sabko yazo da wuri an gane ko wa masha kuma yayi tahiya walam yarkab bai hau abun hawa ba wadana minal imami ya samu kusantowa zuwa ga liman fastama'a ya saurari hudu ba walam yalghu bai yi wasa ba kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin zai samu da dukkan taka da yayi aiki na shekara guda an gane ko aiki na shekara guda ajru siyamiha lada ta azuminta wa qiyamiha da kuma qiyamul lailinta kuma wannan hadisin sahihi ne duk wanda ya wannan haka ya yi wanka ranar juma'a wanka mai kyau ya yi sabuko sabuko mai kyau ya aka ce sabuko mai kyau ma'ana da wuri wuri ya zo masallaci misali a ce ya riga kowa zuwa masallaci kuma ya zo ƙasa bayan ya zo kuma ya samu kusa ga liman an gane kuna kilga abubuwan ya samu kusa ga liman kuma ya saurari hudu ba bai yi wasa ba ma'ana hankalin shi bai doku ba ba ana hudu ba yana an gaje ba an gane ku kusa akwai wanda zai yi sabuko sai ya zo kuma bai ba saurari hudu bar ba an gane ya samu ladar sabuko amma bai samu ladar mi ba sauraron hudu ba sauraron hudu bar ko ibada ne akwai wanda shi ana hudu ba jin yake yi kaman kasa ta bude shiga ya matsu liman ya kare an gane da kyau ko amma kuma wannan wataran daga liman ne wasu jima suke yi wanda kuma wannan ya saba ma sunna jimawa a wajen hudu ba za mu gani idan muka zo cikin kitabu babul juma'a za mu ga wannan bayanin kenan bayan wannan kuma me yake da suna kun ji wannan abubuwan da aka zano ko to duk takar da ya lokacin da zai zo za a rubuta mishi aikin shekara guda in taka dubu ya za a rubuta mishi aikin shekara nawa shekara dubu shekara dubu ta kiyamun laili da me da azumi kun ga wannan romo daga rabasa da ke da kai amma shi dan sai ya hana mu sai dai hada wannan abubuwan ba wasa ba wasa bane dan sabuko kayi wanka kuma ka zo kasa kuma ka samu kusa ga liman kuma a kare hudu ba duk abin da aka faɗi kajiya an gaye da kyau ko jayyid amma in mutum ya so zai iya yi zai iya yi in ya so maliki cewa haddathana kutaybah ibn sa'id haddathana laysu an khalid ibn yazid عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل duk wanda ya wanke kansa ranar juma'a kuma ya yi wanka sun masaka na hau sai ambaci sauran hadishin abin da dai ake nuhi wankan dai ake nuhi tunda a cikin wankan akwai me akwai wanke kai dukkanin wannan kaman taukidi ne ana karfafa wanka ana so kai wanka mai kyau maliki cewa haddasa ibn abi aqil wa muhammad ibn salama al-misriyan qala حدثنا ابن وهب قال ابن أبي أقيل أخبرني أسامة يعني ابن, زي يعني ابن زيد عن أمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن أمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دقى من ظل ياتي من اغتسل يوم الجمعة دون دي وانكاران الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها يشاه ترارا ما ترسى إن تنادشي ولبس من صالح ثيابه abin da ya sana aka kawo turaren mace don su a lokacinsu ko da namiji bai da turare to dole matarsa tana ne tana da turare a lokacin sahabai ba su wasa da turaren matansu wannan shine kenan ashe kula da turaren mata yana da kyau sosai domin su ko ba dan ado ba dan saboda hailar da suke yi mun gani a babin haila karshen haila ana so mace ta tsoma kada cikin turare ta mi ta shahi al'aurarta dan saboda duyin duyin al'aura da kuma zai kara mata ni'ima wannan shine kenan kenan manzo Allah yace duk wanda ya wanka ranar juma'a ya sa turaren matarsa in tana da ko a ce shi bai da wa labisa min salihi thiyabihi ya sanya daga cikin mafi kyawun kayansa ma'ana misali giznan nan ta kasan ta kasan akwati ya doko ya sa summa lam yatakhatta riqaban nas sannan bai zo yana tsallaka wayoyin mutane ba dan ya samu wuri walam yablughu indal mau'izati an gane da ke ko walam yalgu indal mau'izati kuma bai yi wasa ba lokacin da ake hudu ba shine ma'anan yalgu bai yi wasa ba lokacin da ake hudu ba kun ga wannan sai nuna ashe ba magana ba kawai hatta wasa sallaka da zaka dauka kana kaza kana kaza duka kai ko dibin yar ka kai an gane da ke ko da kaga mutum na dibin yar kenan yana nuna ya matsu ne an gane ko to ko dibin yar ka kai yace kanat kaffaratan lima bainahuma in mutum yayi wannan zai kasance kankaran zunubi na abin da yake tsakanin su ma'ana juma'a guda biyu wa mallaga wanda kuma yayi lagau ma'ana yayi wasa lokacin da ake hutuba wa takhatta riqaban nasi kuma yazo yana tsallake wuyoyin mutane kanat lahu zuhran to az-zuhr yayi ba juma'a ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi ake cewa ga koshi ga kwanan yunwa ma'ana ka zo juma'a amma ba za a baka ladar juma'a ba sai dai a baka ladar me ladar azhar ashe kun ga ashe ba karamin kuskure bane ana hutuba kana wasa ba karamin kuskure bane ka zo masallaci kana tsallaka mutane dole kai sai ka samu wuri in kana son wuri kai me kai sabko an gane da kyau ko wannan shine kenan hausawa ke cewa zuwa da wuri yahi zuwa da wuri to banda juma'a me suke nihi zuwa da wuri ma'ana wuri a lokacin shine kuɗi ko zuwa da kuɗi ya fi zuwa da wuri wannan wannan a wajen neman aiki ne ko in kasa wani abu da ƙasa ko da ku wannan shi sizar ya zo in kai onzar ka zo dalilin kuɗi da ƙasa a ƙasa in kasa wuri za ka samu shine zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri an gane da kyau ko wannan akwai hikima sosai a cikin wannan karin magana to ita kuma hudu ba in masallacin juma'a ne za ka zo zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri ma'ana ka zo da wuri ya ka zo kana mi kana tsallaka wuyan mutane don ka samu gaba ko kuma don kai wani abu ne za a ce kowa ya butsa mishi ya zo ya zamana alhali kuma ba ba wata maslaha yake ma masallaci ba wannan shine kenan malik cewa حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته تابا شلاباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربعين تكي منظى الله يكسنتينا ينا وانكا دقى أبوى قدا هدو من الجنابة إن جنابة تكامسا هدو ورمني كو جمائي ويوم الجمعة درانا جمعة ومن الحجامة باين كما يايكه ومن غسل الميت باين كما يا وانكي ممتي biyu wannan magungunan sun inganta amma biyu na ƙarshe ba su inganta ba shi yasa hadisin da'ifi ne an gane ko jayyid mala yace haddathana za mu gani shi in kama mamaci wanka dole kai ma sai kai wanka sha mu gani shi ma a cikin kitabul janais حدثنا محمود بن خالد الدمشقي أخبرنا مروان حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول na tambayi makhul game da wannan maganar ghassala wa tasala me ake nihi da ghassala wa tasala domin duk ma'anar su guda ne da larabci ghassala wa tasala yayi wanka yayi wanka me ake nihi da haka fa qala ghassala ra'sahu ya wanke kansa wa ghassala jasadahu kuma ya wanke sauran jikinsa an gane da kyau ko domin a cikin wanka abun da yake komi mahimmanci bayan tsarki shine wankin mi shine wankin kai an gane ko to shi yasa shi wankin kan sai aka mi sai aka kebance sa dabra kamar inda Allah madaukakin suke cewa tanazzalul malaikatu war ruhu fiha mala'iku na sabka tare da mala'ika jibril shi mala'ikan shi jibril kin ba mala'ika bane mala'ika ne me yasa aka kebance sa dan mi dan muhimmanci to shi ma shi yasa kai aka mi aka kebance sa dan muhimmancin sa a wajen wanka shi yasa zaka ga shi dole sau uku zaka wanke shi in ma ka hada da na arwala zai kusan sau hudu ko hiye da haka tunda a wajen lokacin da zaka zuwa ma jiki ruwa kuma hashi sai ka kara da shi kinan kusan shi sau biyar ma ake wanke shi mun gani kuma hikimar ta sa ake wanke kai so ake wanke kai sosai yanda ya kamata yace haddathana muhammad ibn al-walid ad-dimashqi haddathana abu mas'ud abu mushirin ko عن سعيد بن عبد العزيز قال غسل واغتسل قال سعيد أي غسل رأسه وغسل جسده حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زال ياتي من اغتسل يوم الجمعة دون ديوان كاران الجمعة ثم راح سيي سبكو فكأنما قرب بدنة كمر ya kusantar da kamar ya yi sadaka da taguwa ne wa marraha fi sa'ati saniya wanda ya sabko kuma a lokaci na biyu faka annama qarraba baqara to kamar ya yi sadaka ne da saniya wa marraha fi sa'ati thalitha wanda ya sabko a lokaci na uku faka annama qarraba kabshan to kamar ya yi sadaka da rago ne sai ce wa marraha fi sa'ati fi sa'ati kafshan akran ko rago wanda yake mai kaho dan me yasa aka rago mai kaho mai manyan kaho ni dan saboda mafi yawanci shike da siffa ta girma kuma shi aka yi so a wajen layya malai ce wa marraha fi sa'ati rabi'a wanda ya sabko a lokaci na hudu fa ka annama qarraba dajajatan to kamar yayi sadaka da kaza ne wa marraha fi sa'ati al-khamisa wanda ya sabko a lokaci na biyar faka annama qarraba baydatan to kamar yayi sadaka da dan kwai ne an gane da kyau ko ga ko wannan ya kamata a ce mutum ya kokari ya samu ko gado ba na gidanku ba an baka allura ai ai ya wadatar ko baka doki kwai ka ba da ba an baka ladar kai sadaka da kwai ai ina lahi kenan ko wannan da Allah ai kokari a zan samu fa idza kharaja al imamu idan liman ya huto hadarati salatu hadaratil mala'ika mala'iku suna halartowa yastami'una dhikr suna sauraron kutuba wannan hadisin yana da muhimmanci sosai dalilin wannan hadisin yasa an rawaito daga cikin magabata wanda su idan suka yi sallar asuba ba sa hitowa daga masallaci sai an yi sallar me sai an yi sallar juma'a dan saboda su samu wannan falalar domin a wannan hadisin kuwa ba wai yana nuna wanda ya fara zuwa masallaci ba yana da yana da ladar sadakar raƙumi a'a daga lokaci ake kilgo takan yi wa mutum goma su zo masallaci a lokacin farko kuma dukkan su ya zamanto suna da lada kawar me kawar kawar me yake da suna kawar sun yi sadaka da da, rago kenan lokacin ake dibi idan kuma aka ce lokaci lokacin as lokacin sallar juma'a yana farawa daga lokacin da rana ta yi hantsi lokacin walha an gane ko lokacin sallar juma'a lokacin da yake mi yake farawa yanzu kyallar ne yake shiga lokacin walha kyallar yake shiga idan aka ce walha ana nufin lokacin da rana ta dago za ku dibawa shiruk a settar ko settar vent ne ko yana kai settar ko settar yanzu dai ku tsaya a raba gardama ina da yawa settar fil ne ko to settar an gane ko akwai wanda ya taɓa zuwa masallacin juma'a sattar to wannan shine lokaci na farko kenan ba wai daga daga rugun zuwa masallaci bane domin in daga rugun zuwa masallaci ne akwai masallacin da mutane ba su fara zuwa ma sai sai midi an gane ko to in ka zo midi mai yawa kana daga cikin masu masu sadaka da koye ma duk da kai ne farko a masallaci kenan da kin mu gane wannan hadisin lokacin ne ake dibi ba wai rugun zuwa masallaci ba wannan shine kenan kenan lokaci ne lokacin farko dai ga yanda yake amma lokaci na biyu ba a sani ba daga bayan rana ta dago daga zuwa wani lokaci ne sa'a ta farko ta wuce daga zuwa wani lokaci ne sa'a ta biyu take shiga wannan shi abu ne wanda Allah ɗaya ya san sa an gane da kyau ko amma dai ƙarshen lokacin shine zakuwar me zakuwar liman da liman ya zo to shikenan wannan maratib na lada da aka faɗi mutum ba zai same su ba yana da kyau a ce ko da su ɗai a rayuwarka kayi kokarin wannan kayi kwaɗayin wannan sahabbai da yawa daga cikin su an samu daga cikin ba sahabbai ma magabata na kirki an samu waɗanda haka suke yi ran juma'a in sun yi sallar asuba ba su tashi daga masallaci sai sun yi me sai sun yi sallar sai sun yi sallar juma'a mu yi kokari kowa ya makan shi alƙawalin ko da su guda zai wannan a rayuwa an gane da kyau ko kamin da yake wannan ka sha maganin dan Kano ma a gane da kyau ko dan na san sai dan na shan sai an ga zama kuma kai kokari ka kwanta da wuri dan kada a zo ai aikin banza ko ga koshi ga kwanan yunwa ka yi sauko kuma ka zo baka samu baka samu hudu ba kana ta kwana kenan ka kwanta da wuri ka tashi da asuba ka zo masallaci ka zamna kenan dai a shirya ai shiri mai kyau ko wannan shine kenan kuma a zo da kari ko ka aje kuma nema miki da suna nema abun kari jazakumullahu khairan Allah ya ba mu ikon yin haka a takeice wannan hadisan ba abin da suke nuna mana kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ala kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba ku dukkanin ku gaba ɗaya za ku shiga aljanna sai wanda ya mi sai wanda ya kiya dan me yasa manzon Allah ya ce sai wanda ya kiya dan saboda ga ayyuka nan na lada iri iri wanda mutum zai iya tara lada kuma ka san da lada ake shiga mi lada ake shiga aljanna amma shedan sai ya mi sai ya shagaltar da mu Allah ka ba mu ikon ya haka lokaci yayi yanzu dai hadisan da muka karanta abinda suke nuna mana wankan juma'a dole ne a gobe Allah ya so zamu ji shin akwai sauki da aka yi na wankan nan na juma'a ko kaka ne wannan shine kenan da wasu masaloli da suka ta'allaka da wanka in Allah ya so dama ran juma'a darasi guda muke yi lokaci yayi kenan zamu dakata inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna insha Allah diman shi zamu tsaye da wannan karatun insha Allah diman shi kenan banda gobe zamu tsaye da karatun akwai akwai wani jawabi da zamu yi diman shi insha Allah in Allah ya so in akwai wanda suke da tambaya ɗai zuwa biyu uku sai mu sallame gaba ɗai na bismillah alaikum salam wa rahmatullah na